لا لا لا لا. سلام الحمد لله رب العالمين الحمد لله
يا سلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون قال الله سبحانه وتعالى وانجي سبحانه وتعالى وجعلوا لله مما زرع من الحرث والأنعام شنو؟ تو إناني وجعلنا شركاء الجن to wajalu lillahi shuraka aljin Ah, kafirai mutanen makka sun sanya abokan tarayya ga Allah subhanahu wata'ala wanne suka sa aljinna aljanu sun sanya aljanu a matsayin abokan tarayya ga Allah tabaraka wata'ala wa khalaqahu alhali Allah subhanahu wata'ala shine ya halicce su wato ah, shuraka'a shine mafuli na farko lillahi kuwa jari da majruri shine mafuli na biyu amma sai aka gabatar da mafulin na biyu saboda zabowarsa jari da majruri wa yabdalu minhu an yi badali daga jin ah, shuraka din wanda yake mafuli na farko aljanna ma'ana sun sanya aljanu a maimako- a matsayin abokan tarayya ga Allah haisu a ɗaya ohun yadda suke bin aljanun nan fi ibadatul ausani a cikin bautawa gumaka waqad halaqahum alhali ko ubangiji shine ya halice su Ah, sun- shine ya halice su Ko- ko kai kunar shuraka yaya wanda aka halitta zai zamo abokin tarayya ga wanda ya halice shi haka zai yi ai ai, haka ba zai yi ba a hankali wa haraqu lahu banina sun ƙagi ‘ya'ya maza wa banatin da ‘ya'ya mata ga Allah bi gairi ilim ba da hujja ba, haraƙo ɗin akwai ah, ƙira'a bi a wajen, akwai ƙira'ar bitta hafifi, haraƙo rabba shadda, wata shididi, akwai kuma ƙira'a wa harraƙo, wa harraƙo lahu banina, rai ihitalaƙo, duk dai ma'anar ɗaya ne, wato da harraƙo da haraƙo ɗin duk ma'anar ɗaya ne, sun ƙaga. sun ƙagi ‘ya'ya maza da ‘ya'ya mata suka dangana ga Allah ta baraka ta'ala alhali ba su da hujja. Ai su ƙalu Uzairu binullah, inda suka ce Uzairu ɗan Allah ne, a wal masi- a, kana alaihi an ya ƙula da mufassiru haƙƙinsa ya ƙara a nan wal masiha wal masiha bin Allah. Annabi I- a, Isa ma ɗan Allah ne, ibi ya kuna ƙad jama'a maƙalatar firaƙis salasa. Dan ya zama ya tara maganganun ƙungiyoyi uku, falahudu, Yahudawa qalu Uzair ibn Allah sun ce Uzair dan Allah ne. Nan Nasara su ko Nasara qalu Masih ibn Allah sun ce Annabi Isa dan Allah ne. Wal mushrikuna mushrikai kuma qalu su sun ce al malaikatu banatullah. Malaiku ƴaƴa ne mata na Allah. Shi yasa sun dangana ƴaƴa maza ga, ga Allah yanda su Yahudu da Nasara suka ce Annabi am suka ce Uzairu da Annabi Isa ƴaƴan Allah ne. ko kuma mushrikai suka ce a'a mala'iku ƴaƴa ne mata na Allah subhanahu Allah subhanahu wata'ala ya tsarkaka tanzihan lahu Allah abin tsarkakewa ne wata'ala ya ɗaukaka amma ya sifuna daga abin da suke sifanta shi bi anna lahu walada daga cewa a ce shi dinnan yana da ɗa Allah ya tsarkaka ya ɗaukaka daga a ce yana da ɗa yanda aka faɗa ne a can wa qalu tahzar rahman walada laqad ji'tum laqad ji'tum sha'an idda a kafirai suke cewa wai Allah ya rike da kai wannan magana ta ku ta yi muni ta kai matsayin a ce sama ta kyakkece ƙasa ta yi ɗaiɗai duwawatsu su su zuzzubo zuwowa an da aulin rahmani walada tunda suka ce wai Allah yana da ɗa ma bagilin rahmani an yi ta hizo walada ai Allah subhanahu wata'ala ba za ta yi a ce yana da ɗa ba badi'us samawati بديع السماوات والأرض أن يكون له له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم Badi'u samawati Allah ya shine mahalicin sammai wal ardi mahalicin ƙasai mubdi'uhuma wanda ya kage su min gari misalin sabaka ba tare da kama da ya gabata ba ba ya gani wani yayi bane ya kwaikwaita a'a ba ai saman ba kafin yayi sama ba ai kasan ba kafin yayi kasa shi yayi su farkon halittar su anna yakunu lahu walad taya ta ya za a ce wai Allah yana da ɗa, kai fesun lahuwala, ta za a ce yana da ɗa, walam ta kulla sai ba, alhali Ubangiji bai da mace, zaujato bai da mace, wa halaka kulla shi, gashi kuma shi ne halici komai, min sha'ani ya an yi hulaka, duk abin da sai an halice shi, wato wanda ya haɗa duk abin da yake mumkini wanda yake an halitta. Wa kulla shi alim. Ubangiji masani ne da komai, ba wani abu wanda yake ya fita daga sanin Allah tabaraka wa ta'ala da abin da yake wajibi da abin da yake mustahili da abin da yake ja'izi duk yana karkashin sanin Allah shi yasa sanin Allah da kalamu sun fi kome daga cikin sufofin nan yawan ta'alluki domin sun rataye da dukkan wajibi da dukkan mustahili da dukkan ja'izi zalikum ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل zalikun wannan da ake faɗa Allahu shine Allah Allah kenan rabbuku mai tafi da komai naku wanda ba wani abu naku da za a ce ba shi yake tafi muku da shi ba shi ya halice ku kuma komai naku shi yake tafi da shi la ilaha illahu ba wanda yake ya cancanci abauta masa in ba shi ba shi kadai shine ya cancanci abauta masa saboda wannan sufofin da aka faɗa na cewa shi ya halitta kuma shi yake tafi da lamarin halitta haliku kulli shay Allah shine mahalicin komai ba wani abu da zaka ce wannan ba Allah ne ya halicce shi ba fa abudu shi yasa wajibi akan ku ku tsaya ku bauta wa Allah ku bauta wa Allah wahidu ku kadaita shi wa ala kulli shay'in wakil ubangiji shike tafi da komai ai mutasarrifin fi halqi ubangiji shike tasarrufi a cikin halittarsa wa mutawalli umuri shike jibinta baki ɗaya lamuran su fal wajibu shi yasa ashe abin da yake wajibi akan bayi kasrul ibadati alaihi sakaita bauta ga Allah kasta ce za su bauta wani daban ba Allah ba wata fuwirul umuri ilai da fawwara baki ɗaya lamurra zuwa gare shi dukkan lamari a fawwara ga Allah tabaraka wata'ala don ko kowane lamari ai ba da me tafi da shi in ba shi Allah ba
لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير la tudruku lafsa ubangiji ganne ba sa iya kaiwa ga gano haƙiƙaninsa ai la tarahu ai ba ta ganinsa wa haza mahsus wannan amini amma mahsusi lirwayatul mu'minin lahu fil lahira domin mu'minai za su ganshi a ranar lahira ai nafin ru'yati nafin ru'yati kore ganin Allah tabaraka wa ta'ala am amini amma mahsusin an keɓance shi bi ru'yatul mu'minina rabbahum fil lahirati da ganin mu'minai da za su ga ubangiji a lahira لأن الفعل دومين فعلي إذا دخل عليه النفي إذا النفي يشغل مسا يقول من قبيل الآن سيزبو يادو أمومي ya ɗau umumi da aka ce la tururuku hutun da tururuku fi'ili ne gashi na fayi la ta shiga masa sai zama ya ɗau umumi kenan a wasu suka ce ai abinda ma ake nufi a nan ma'anan idraki shine kewayewa da abu ta ko'ina wanda wannan ya bambanta da zarar gani a iya ganin abu amma kuma ganin ba wai ta an kewaye da shi ta ko'ina ba a zarar an gan shi to wanda abinda aka tabbatar shine ganin ubangiji amma abinda aka kore shine a ce mai ganin ya iya kewayewa da ubangiji ta baraka wata ma'ana a ce irin yadda ake ganin halitta a ce an gan su gaba da baya zai ta yi abu ya zamo ka gan shi gaba da bayansa ba wani ɓangare nasa da ka gani ba to irin wannan shine abin da muke mustahili a haƙƙin ubangiji tabaraka wa ta'ala amma zarar gani wannan abu ne mai yiwa saboda me ai Allah subhanahu wa ta'ala samamme ne duk abin da yake samamme ko to abu ne mai yiwa a gan shi wallahu mawjudun wa ma bihim tira wa kullu mawjudin yasihu an yura Allah samamme ne ba kokonto a cikin zama wa Allah samamme duk abin da yake samamme kuwa ai abu ne mai yiwa a ce an gan shi a ce an gan shi amma kewayewa da shi wannan shi ne ba za ta yiwu ba. Da ƙaulihi ta'ala, me yasa aka ce su mu ne za su ga Allah a lahira, dan faɗo manye tabaraka wa ta'ala wujuhun yau mai zinnarira. Wasu fusako a wannan ranar suna cikin ni'ima, me ya kawo ni'ima ta su ila rabbi nazira. Domin suna duban Ubangiji, wanda ganin Ubangijin nan ta ce babban ni'ima. domin lokacin da mummunai za su ga Allah sai ya zama duk wata ni'ima ma sun mance da ita saboda ni'imar ganin Allah ya fi tafi kowace ni'ima a fayan saunan na'ima izara auhu fa ya husrana ahlil itizali yanda mai bad'ul amali yake fada wa hadisi saboda hadisin shaihani hadisin da Buhari da Muslim suka ruwaito innakum satarawna rabbakum haqiqa ku mu'mine za ku ga ubangiji kama ta raunar kamara kamar yadda za ku ga wata lailatul badari daren goma sha biyar a wato wannan kenan ومنه أن ينظر بالأبصار لكن بلا كيف ولا انحسار للمؤمنين إذ جائز ألقت هذا وللمختار دنيا ثبتت yanda mai jahar tauhid yake faɗa yana daga abin da yake ja'izi cewa a ga ubangiji subhanahu wata'ala da idanu sai dai ganin da za a yi masa ba da ƙaƙa ba ba da iyakancewa ba wanda gani ja'izi ne ga mummune don kuwa da annabi Musa ala nabiyina wa alayhi salatu wassalam ya roki Allah cewa Allah ya bashi dama ya gan shi Allah bai ce masa gani na ba zai yi ba cewa yi a'a ka dubi dutsen nan in ne masa tajalli ya iya zama inda yake to kai ba za ka iya ɗaukan gani na shi yasa ashe an rataya ganin da abin da yake ja'izi me ya ja'izin shine a ce dutsen ya dore inda yake abu ne wanda yake ja'izi to amma kuma bai iya dorewa ba da Allah ya masa tajalli falan ma tajalla rabbuhu lil jabali da alahu dakkan wa harra musa saika yanda zai zai a surar da take bin wannan ko a cikin suratul araf to bayan da za a annabi Musa ala nabina wa alayhi salatu wassalam a matsayinsa a ce bai san abin da yake mustahili a haƙƙin Allah ba da a ce ganin Allah nan mustahili ne ya za a yi annabi Musa ya roƙa amma tun da annabi Musa ya roƙa ashe wannan ya tabbatar da cewa ashe ganin Allah abu ne wanda yake ja'izi abu ne wanda yake ja'izi za iyaka a irin wannan ganin an gamu da cewa an gamu akan cewa ba wanda ya samu in ba manzon Allah ba a wannan rayuwar ta duniya shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji ya ga ubangiji yanda da yawa daga sahabbai suka tafi akai wato yanda ake faɗa wa qarqala qaumun ayana Allah jaharata hakika wasu malamai tun daga sahabbai sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji a fili fala ra'ay qaumin ayana Allah jahadata bi hadha ibn abbas yadinu wa yaqadu yanda mai wuciriya yake fada ala ra'ay qaumin ayana Allah jahadata bi hadha ibn abbas yadinu wa yaqadu kusa fahimta wasu daga malamai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangiji kurukuru ya ganshi a fili ya gani da idanunsa da wannan abdullahi abbasin yake addini da shi yake yanke da ya faɗi cewa manzala ya ga ubangiji yake cewa amma na hannu bani hashimin fa naqulu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ya ta faɗa ra'ahu hannun fashinsa ya ɗauke abdullahi abbasin kenan mu'tazilawa su suka tafi akan cewa bayan da za a yi a ga ubangiji ganin ubangiji mustahili ne a fahimtar su saboda ai cewa ubangiji ba jiki ba ne bai da jiha cewa dole abin da za a gani su a fahimtarsa sai jiki sai wanda yake a jiha amma alu sudata suka ce wannan ko kaɗan ba haka ba ne akwai yiwuwar a ga duk abin da yake samamme ko da wanda yake ba jiki bane ko da wanda bai da jiha yasa kaga ahlus sunnati suka tafi akan cewa hatta sufofi na Allah wanda suka samu mu abu ne mai yiwa a ce a gansu an in an faɗi matsalan ƙudura za a ce laukushi fa annal hijabu la ra'aynaha an faɗi irada laukushi fa annal hijabu la ra'aynaha haka nan sauran sufofin nan na ma'ani wanda dukkanin sufofi ne maujude shi yasa ba sharaɗin ganin abu sai ya zama jiki ba a wajen ahalus sunnati ehem ba sai lalle jiki ne ake iya gani ba abin da ma ba jiki ba yayu a ganshi ehem yayu a ganshi to wa huwa yudrikul absar ubangiji subhanahu wata'ala ke riskar ma'abuta gannan ai yaraha yana ganin ta wala tarahu ba ba ita ko ba ta da dama ta gane shi wala yajuzu fi gairihi wannan ko ba zai yiwu a cikin wani Allah ba aw yudrikul basara ko ko Allah ke kai ga gano gani wa huwa la yudriku ganin ko bai kaiwa ga riskar Allah aw yuhidu bihi ilma ko ko Allah shi yake kewayewa da sani da shi shi yake kewayewa da sani a gare shi to to wato da yace wakilan muradu la tuhidu bihi yace wa ala haza dusa wannan fassara ta biyu fannafi bakin ala umumi nafayin ya yana nan bisa umumin sa fara yuhidu bihi basabu ahadin abada ganin wani bai kewaya da Allah har abada ko a duniya ko a lahira wannan bai kore cewa mummune za su gan shi a lahira ba sai dai ba da ƙaƙa ba ba da iyakantuwa ba don an sami dalilai na hankali da na cirowa wadda ta tabbatar da cewa mummune za su ga Allah a lahira amma ta cirowar ƙur'ani da sunna daga muwan malamai gabuwa ahalus sunnati ta hankali ko hujjoji na hankali yana daga hujjojin na hankali akan yiwuwar ganin Allah cewa Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya rataye ganin nasa bisa tabbatar dutse a ce dutsen ko ya ci gaba da zama inda yake abu ne mai yiwuwa duk abin da za a rataya bisa abin da yake ja'izi to shi ba ja'izi ne yana daga wannan ya ce ganin Allah ba abu ne wanda ba zai yiwu ba da ya ba da za a ce annabi Musa ala nabi zawa alaihi salatu wassalam ya roki Allah haka domin ba abu ne wanda zai yi ga annabi a ce ya roƙi abin da ba zai taɓa yiwuwa ba domin roƙon abin da ba zai yiwu ba jahilci ne ba da za a yi ko a ce annabi ya suwantu da rashin sani da jahilci kuma yana daga wannan a ce Allahu mawjudun Allah samamme ne duk abin da yake samamme ko ta yi a gan shi shi yasa ubangiji ya yi a gan shi sabanin mu'tazilawa da murji'awa da hawarijawa inda suka ce ba za ta yi a ga Allah ba suna masu kafa dalili da zahirin wannan ayar da kuma faɗin su wai ganin abu tana lizumta a ce ana daura da shi an fuskance shi wattisala ashi'ati basarir ra'i bil mar'i da saduwar hasken ganin mai ganin da abin da aka ganin ashe kenan dole abin da za a ganin ya zamo jiki Allah ko ya ɗaukaka daga a ce shi jiki ne a bima alimta an raddin maganar su da abin da ka sani da kuma cewa wannan lizimtar abu ne na al'ada ba wai hankali ba ne ya hukunta cewa lalle sai haka abin da yake ko na al'ada abu ne mai yiwa a ce babu misali yana daga cikin hukunce-hukunce al'ada rabdu wujudin bi wujudin kamar samun koshi da samuwar cin da samuwar cin abinci to amma ta yi a ci abincin kuma a rasa koshin ko abin ba lalle bane dan an ci abincin ya zama dole sai an koshi ta yi a samu cin abincin amma kuma a rasa koshin kamar yadda so da yawa ma lokacin da ake yunwa kaga irin wannan yakan faru ya zama a ci abincin amma tare da haka a rasa koshin yasa alhukumul adi kada ta halafa والحكم الأقلي لا تهلف أبدا hukunci na al'ada shi yakan saba amma hukunci na hankali shine wanda ba inda za a iya saba to a to wala juz fi gairihi yace haka din ba yiwa a wannan sa wato ayli anna ru'yata kullin minhuma li sahibihi gairu mustahilati domin kowa daga cikinsu a ce ya ga ɗayan ba abu ne wanda yake ya koro wa ma jaza ala ahadil mislaini ya juzu alal aha abin da yake daidai ya halatta ga ɗaya daga cikin abu biyu wanda suke kowanne kama yake da ɗayan to shi ma ɗayan sai a ce haka ɗin ja'izi ne a haƙƙinsu a nan akwai kuma nau'i na ganin Allah wanda manyan masana Allah suke roƙon Allah cewa Allah ya hore musu a yanda wani mafaɗinsu ya faɗa anilna ma'al ahbabi ru'yata kallati ilaiha qulubul arifina tusari'u ya ubangiji muna roƙonka ka bamu tare da baki ɗayan masoyanmu ka bamu ganinka wanda zukatan masu masana Allah take gaggawa zuwa gare ta to wannan ganin aka ce ba wai gani bane da idanu a'a gani ne da zuciya bawa Allah ya tajalli gare shi ya ga Allah kamar yanda yake yiwuwa a ga Allah a mafarki gashi nan ya zo a hadisai daban-daban ya zo a wayoyi daban-daban cewa an ga Allah shi yasa dan wani ya ce ya ga Allah a mafarki za a ce ƙarya ne ba lalle ba ƙarya bane ahan ba ƙarya ba ne tunda wannan ba da idanu ba ne ba da idanu ne ba ne na ka a ta wata siffa ce wadda Allah subhanahu wata'ala shi ya sanya ya nuna masa to kuma irin wannan su masana Allah suke nema wajen Allah ba ya zama koyaushe ba abin da yake duba sai Allah tabaraka wata'ala inda zai kai koyaushe ba abin da yake sai duban Allah tabaraka wata'ala yanda ake faɗa ɗaya daga cikin manyan waliyai da aka yi Ibnul Farir ya daɗe yana burin cewa Allah wato ya ga Allah har ya zo wakacin fitar rai sanda ransa zai fita sai aka ringa nuna masa matsayi daban-daban da za a bashi a aljanna ga irin gidajensa ga irin kaza ga irin kaza sai ya waka yana cewa in ka da manzilati fil hubbi idakubu ba kad ra'aytu fa kad ra'aytu ahlabi ubdiyatu zakrat ruhi biha zamada fa yawma ahsibuha argasa ahlabi ya ce in dai matsayina a wajenku shi ne wannan da aka nuna min hakika burce-burce na sun tuzarta aini abin da na dade ina bure shi ne mu samu in ganka ya ubangiji amma ga shi ka nuna min gidaje na aljanna da matsayi na aljanna ni ba ta wannan nake ba ni a ce na samu na ganka ta wannan nake ta wannan nake sai aka tambaye shi to me kake nufi sai baiti yake cewa uridu wa in dalal wa in dalal mada minka nazarata wa kan min lima'in duna marma ya dullati ya ubangiji ne abin da nake nema shine ka nuna min zatin ka in ganka na san akwai jinnai da yawa akwai rawuka da aka zub da su ka koma bayan samun wannan abin da ni nake nema to sannan aka yi masa baiwa da ganin Allah subhanahu wa ta'ala kafin ransa ta fita kafin a ce ransa ta fita to huwa latiful habib ubangiji subhanahu wa ta'ala shine mai tausasawa da masoyansa milla dufa bi ma'ana hata jaba wato latifu din ta yi daga latufa ne mai ma'anar ihta jaba ya tsaro fala yuhidu bihi basarun wala basiratu gani na idanun kai ko gani na zuciya ba za su iya kewayewa da Allah ba huwa rajul qawlihi la turku lafsar wannan huwa ladifu ya kowa ga fadu ubangiji la turku lafsar wa qawlu al habir yace al habir masani rajul qawlihi wa huwa yurku lafsar ubangiji shine ke riska ganne fa huwa lafun wa nashrun murattabu a lafu ne da nashrun murattabi wa hadha huwa al munasibu huna a wannan shi yafi dacewa a fassarar anan ƙaunar mufassiri a faɗin mufassiru da yace da masoyansa yana fita cewa ma'anar laɗefu al-raƙufu al-muhsinu mai tausasawa mai kyautatawa wannan fassara ko da yake ta dace ita a kanta sai dai a nan ba ita ta dace ba su dan laɗefu yana zuwa da ba'adori ɗaya daga cikin ba'adori shi ne cewa abin da yake ya kai matsayin ba za a iya kaiwa ga riskarsa ba, sai a ce laɗifu ne. Ba a data biyu ta laɗifu shi ne wanda yake mai tausasawa, wanda galibi ko da ake ɗaukar laɗifu ana ta ja duban wanda ba a daɗe cewa zai za a samu laushi ya za a samu taushi a rayuwa. eh amma ɗaya ba da ita abin da take nunawa shi ne cewa ubangiji subhanahu wata'ala ya huce a ce za a riske shi ya huce a ce za a riske shi to wanda anan ma'ana cewa ya huce za a ce za a riske shi ita ce ta tafi dacewa a ɗauka ya tabbata daga maganar da aka yi a baya cewa ganin Allah da idanu na ka a lahira a ga mummunai an samu saɓani a cikinta tsakanin ma'utazilawa da ahlus sunnati ya gabata gare mu cewa abin da yake gaskiya a nan shine masabar ahlus sunna ma amma hasabar wanda suke bin sunna da suka tabbatar da ganin Allah amma ganin zukatan masana Allah ga Allah a nan duniya shi ne a ce zuciya tana duban Allah a kome to abu ne wanda yake ja'izi bari shi ne babban abin da suke nema matukar abin da suke dosa matukar burinsu wani masanin Allah yake cewa Allah muna roƙonka ka ba mu tare da baki ɗaya masoyanmu ka ba mu ganinka wanda zukatan waliyai take gaggawa zuwa gare ta haka da ganin Allah a mafarki abu ne wanda yake mai yiwuwa To, ƙarja aku.
Ƙarja akun ba su ra'iru ga rabbikum, kamara ba su rafar nafsi, kamar amiya ba alaiha, kuma ana alaikun bi hafi.
To, ƙala Allah, wani sa'anar wata ayala ya ce, Kul ya Muhammad, ce ne da su ya Muhammad, ƙarja aku masa'ir min rabbikum. Haƙiƙa hujjoji sun zo muku daga wajen Ubangiji. Hujjoji da yawa sun zo gare ku daga wajen Ubangiji tabaraka wa ta'ala, aka tabbatar da sabuwar Allah, da tabbatar da cewa kome da halitta Allah da ke tafi da shi, ba wani mahalicci ba Allah ba, ba mai tafi da kome a cikin halitta ba Allah ba. Fama da tsara, amma wanda ya gane wannan abin da hujjojin nan da aka faɗa, fa'amana ya ba da gaskiya fali nafsi, to kansa yawa. kansa yawa a amsara ya gano ne ga kansa ne anna sawaba imsalihi lahu domin ladan gano watasa zai zamo ne ga kansa wa man amiya anha wanda ko ya makance daga gare ta fa walla ya bace fa alaiha kansa ya cuta ya batan tasa ga kansa ne ba wani ya cuta ba fa alaiha wa malu irrali musibar batan tasa zai koma ga kansa ne wa ma ada alaiku bi hafiz ni ba an aiko ni ba ne don in tsaya in lura da abin da kuke aikatawa balle ha muku hukunci akan abin da ku aikata Allah shi ne mai zai muku hukunci manzo sallallahu alaihi wasallama abin da aka aiko shi da shi shi ne ya isar da gaskiya amma kuma ya rage ya rage wasu wanda aka faɗa wa gaskiyar ko su yadda su ɗauka su za su amfana in ba su yadda ba shi kenan shi manzo me zai ba abin da zai ya sai kyale iya so kowa zai koma ga Allah tabaraka wa ta'ala zai ga sakamakon aikin nasa ina ma ana naziru ni mai gargaɗi ne aiki na shi ne in gargaɗi gare ku
وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون وكذلك نصرف الآيات Wani sana wata'ala ce, kama bayyana ma zikira, yadda muka bayyana abin da aka ambata, kazalika kaka na nusarrifu layati, muke maimaita ayoyi, muke maimaita ayoyi daban-daban li atabiru dan su yi isna, muke bayyana ta, nura diduha wa nubayyinuha, muke maimaita ta, muke bayyana ta li atabiru dan su yi izina, ƙauli yalzamahumul hujja, ko ku don hujja ta lizumce musu. wali ya ƙudu ayil kuffar don kafirai su ce fi aiki batul kamri a ƙarshen lamarin da rasta ko ka zauna ka karanta ne wato kira'an nafi'u da makarantar kufa guda uku wato da rasta da rasta ka karanta ai kutuban marina littattafan wanda suka gabata ne ya sai su ringa cewa ko ɗaukowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga littattafan al'ummun da suka gabata kamar attaura kamar injila kamar zabura da rasta shi ne kira'an nafi'u da asu da hamzatu da kisa'i ولابن كثير وأبي أمره لذهب لابن كثير كود أبو أمر دارست دارست بأليف لقال الأليف أي أهل الكتاب كذولا ني لأهل الكتاب هكا كرنت أبنك كرنت ونازرته kai munazara da su waje ta bihaza ta zo da wannan abin min mazu tura daga abin da aka ambata walim da amin abdullahi mai amin ko makarancin mutan shamsu ko shi ko a tasa kira addara sat dara sat bi isnadil fi'li lil ayat da dangane fi'lin ga ayoyin wato ayoyin nan ta tsufa wai abin da ka zo da shi an dade ana faɗarsa ai tarar da darfi samai ai ta kai kawo a jin su hatta baliyar hatta tsufa wasaraka asadiri lawwalina ta zamo kamar irin rubuce rubucen mutanen farko shi yasa anan akwai qira'a uku an akwai qira'a darasta in ita ce qira'ar nafi'u da asimu da hamzatu da kisai akwai qira'a darasta ita ce kira'ar ablamir kasirin da abu amrim al'ala'i akwai kuma kira'ar darasat ita ce kira'ar abdullahi ibn amir wani nubayyana hu don mu bayyana ƙur'anin nan liƙaumin ya alamu ga mutanen da suke masana ga mutanen da suke masana اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك كبي abin da aka yi aike da shi zuwa gare ka min rabbika daga wajen ubangiji ayil qur'an ka bi qur'ani bi tadayuni bihi ka rike shi a matsayin addinin da zaka bi ka lura da abin da yake ciki la ilaha illahu ubangiji ba shi da wanda ba wanda ya cancanci abota masa in ba shi ba shine kadai ya cancanci a bayyana a bauta masa wa an mushrikin ka kauda kai daga wanda suke kafirai wanda wannan an faɗa manzo sallallahu alaihi wasallam amma babban abin nufi ma sauran halitta sauran bayi musamman mu'mini wanda duk yake mu'mini ga abin da Allah ya yi aike da shi zai tsaya saurari wani abin daban da wani ya tsara ko abin da shi kansa ya tsara wa kansa alhali ga abin da Allah ya tsara masa a ayin akwai imani haka ba za ta yi ba bawa wanda yake mumuni a koyaushe abin da yake kokari ya sani shine me Allah ya tsara masa dan ya bi ba ya tsaya tsarin wani ba ba ya tsaya bin tsarin wani ba walau sha Allah ولو شاء الله ما شركوا وما جعلناك عليهم حسيبا وما أنت عليهم بوكيل wato da ya ce wa al mushrikin ai la ta ta'arran lahu kakka bijira gare su wala ta qatilu kakka ce ba za ka yaƙe su wa haza ala annaha mansuhat wannan fassarar bisa cewa ayan nan mansuha ce Ah, akwai wanda suka tafi akan cewa ayar mansuha ce kamar ya tilin mufassir yanda mufassiru Jalaluddin Suyuti zai faɗa nan gaba wakila amma wasu malaman suka ce ayar muhkama ce ba mansuha ba abinda ake nufi kaka waiwaya zuwa ga hangensu ko tsare-tsarensu. Kada kai faici daga irin maganganun da suke faɗa da tare da wani da suke da Allah. Domin duk abin da suka yi haka Allah ya nufi za su yi ɗin. Duk wanda ya kafirce, ya kafirce ne don Allah ya nufi cewa zai kafirce. Yasa kai da Allah ya kaddara, Allah ya nufi cewa za ka yi imani to an sai ka gode wa Allah in ba ka tsaya ta sauraron kafirin wanda daman shi Allah bai nufi shiryar da shi ba da Allah ya nufi shiryar da shi shi ba sai ya zama bisa shirya shi yasa kai da Allah ya nufi ya shiryar da kai ka gane bai wanda Allah ya yi ma ka gode wa Allah ka ƙara riko da shiryar da Allah ya ɗora ka a kai misalin wannan za a ce la yustada'u radduha idan a ce halitta za su gamu bisa bata da bayan da za a yi a hana su daga wannan bata to ya za ai kai da ka gano cewa haka din bata ne sai ka nisanta amma kuma tsakaninka da halitta sai zura ido tunda ba yanda za ka yi da su an riga an ɗauka an ɗauki tsari irin yadda a yanzu abubuwa ɗewa suke bayyana abu da gani ba daidai ba ne amma kuma a ara a yafa a mai da cewa in ba haka ɗin ma aka yi ba ai ba a jeje ba in ba haka aka yi ba ai ba a jeje ba to ya za ka yi sai dai ka zura musu ido a tunda ba sauraro za su yi ba duk maganar da za a yi dan ya zo a hadisi in kun ga lamari da ba za ku iya hanawa ba to ku yi haƙuri ku jore har Allah ya zama shi ne zai jirkita abinci zai sauya abin sanda ya nufa a wa'ari an mushrikin kenan walau sha Allah ma ashraku da Allah ya nufa da ba su tare da wani da shi ba wa ma ja'alnaka alaihi hafiza ba mu sanya ka mai kiyayewa ba gare su raqiba da zai zama kai kake lura da su fatu jaziyahum ya amala ballantana a ce za ka yi musu sakayya akan ayyukan da suke wa ma anta alaihim biwakil kai ba abun dorawa bane akan su fatujibirahum ballanta na kai musu dole ko fatajiburahum jabara ma ba sai lalle ajbara ba fatajiburahum kai musu dole alal imani musu su ba da gaskiya wa hadha wannan qawl al-amr bil qital an saukar da ayar ne kafin ai umarni da yaƙar kafirai wato ya zama ayar mansuha kenan bisa wannan fassarar amma ya gabata gare mu daga muhashi cewa akwai wanda suka tafi akan cewa ayar ba mansuha ba ce. To.
ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زين زين زين كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم, فينبئهم بما كانوا يعملون ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce, Ko musulmi, ko mummune, duk ku ce za ku zagi gumakan da kafirai suke bautawa ba Allah ba, ayil asinama, ka ku zagi gumakan nan da kafirai suke bautawa ba Allah ba, fai subullaha wanda zagin naku ga gumakan ya jawo kafiran nan su ringa buɗe baki suna faɗar baƙaƙen magana a haƙƙin Allah. Adwa, bisa ƙetare iyaka, ƙetida ƙetare iyaka wa zulma, da zalunci bi gairi ilim, ba da hujja ba, ai jahalan minhum billahi, saboda san Allah ba. Sababin nuzuliha, sababin saukar wannan ayar annahu lamma nazala qauluhu ta'ala cewa lamarin da sha'anin yayin da faɗin Ubangiji subhanahu wata'ala ya sauka can ƙarshen suratul anbiya'i inna ku ta'buduna min dunillahi sabu jahannam haqiqa ku da abin da kuke bautawa ba Allah ba duk itace ne na wutar jahannam sai zaki musulmi ga gumaka ya waita sai ka mushrikai suka tsara cewa su ma abin da za su yi su ringa zagin Allah irin yadda musulmi ke zagin gumakansu. Shi yasa sai wannan ayar ta sauka aka faɗa cewa kan ku yi haka, ku kyale su wanda daga nan ne malikawa suka ɗauko asali babba daga asalan da suke dogara shine saddu zari'at. Abu ko da daidai ne, amma in ya zamo zai buɗe ƙofar a aikata abin da ba daidai ba, sai a ce a bari. sai a ce lalle a bari saboda kai ya zamo an buɗe ƙofar yin abin da ba daidai ba shine saddus zari'a ce wanda ake cewa duk malamai suna riko da wannan asalin amma a gaba ɗaya ba wanda ya fi riko shi irin su malikawa shi yasa musamman a babobin ciniki akwai nau'o'i na ciniki da yawa da su malikawa suke ganin haramun ne saboda kamar ƙofa ce ta yin riba inda za a ga mai motarsa musamman ya kawo faslun wa muni'a littuhumati ma kasura qasduhu kamar in wasalati kamar irin su cinikin ina a siyarwa da mutum abu a dawo a siya daga gare shi wanda so da yawa akan yi akan ɗau wannan tsarin da nufin a yi riba alhali ba a bayyana cewa riba ba ne a siyar masa da abu a wato ɗari biyar a siyar masa da shi ɗari biyar bisa cewa matsalar shi zai biya amma watan jibi a dawo a siya daga gare shi a ɗari hudu bisa cewa za a biya shi watan gobe kaga ma'anar wannan in watan gobe ya zo za a ba shi ɗari hudu shi kuma watan gobe jibi ya zo zai dawo da ɗari biyar ga wanda ya ba shi ɗari hudu ma'ana kenan za a ba shi rancen ɗari hudu a watan gobe shi kuma zai biya da ɗari biyar a watan jibi. To irin wannan malikawa gaba da suka ce haramun ne, a saboda kamar kanya ce ta a ba da bashi da ruwa ta riba. Amma wasu da yawa daga malaman irin wannan ba su gan shi a matsayin haramun ba. Ba su ga wani ɓangarori na irin wannan a matsayin haramun ba. Wannan dai shi ne abin da ake kira saddu zari'ati, wadda ɗaya ce daga cikin asalai guda goma sha bakwai da aka gina masabar imam malik a kai. To, a wata ruwayar aka ce, hakika a ba ɗalib amman manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yayin da lamma hararatu rafatu mutuwa ta zo masa sai ƙurashawa suka ce ku zo mu je, don mu je wajen wannan mutum suna nufin shi a ba ɗalibin mu umarce shi ya hana ɗan ɗan uwansa daga gare mu domin muna jin kunyar a ce mu kashe shi bayan mutuwar shi amma ba ma san a ce abu ɗalib ya mutu mu zo mu wata aika aika ga shi ɗan ɗan uwansa shine annabi suke nufi laraba su ringa cewa da can aminsa ne yake kare shi amma sai da amin ya mutu sannan suka samu dama suka yi masa aika-aika. Zai Abu Sufyan da Abu Jahal da Narubun al-Haris da Umayyatu da Umayyu ‘ya'yan halafu da hukumatu da abai ba'adin suka tafi da Amrubun al-Asi, ya su wani Ibn al-Abil Buhtari suka je wajen Abu Dalib. Suka ce, Ya Aba Dalib, kai Aba Dalib. kai ne babbanmu kai ne shugabanmu hakika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hakika ya cutar da mu ya cuci gumakan mu wahu muna so ka kira shi ka hana shi daga ambaton gumakan mu wana da'ahu wa ilahu in ya so mu ma za mu kyale shi da ubangijin da yake bautawa sai Abu Dalib ya kira manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo. Abu Dalib ya ce da manzon Allah wannan mutanen ka ne ƴan amin ka ne. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu Dalib to me suke nema me suke nufi? Suka ce nuridu an tada'ana wa alihatana muna so ka kyale mu da gumakanmu wane da aka waila ka mu ma mu kyale kada ubangijin da kake bautawa. Abu Dalib ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama haƙiƙa kad an safaka qaumuka mutananka sun ma adalci tunda sun ce ka daina zagin gumakansu in ya so su ma su daina taba ubangijinka. Ka karbi wannan da gare su. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a ina so ku faɗa min yanzu in na ba ku hakan na ce na daina taɓa gumakanku? Ko dinnan har an tumu iya kalimatan ko dinnan za ku bani wata kalma idan kuka yi magana da ita wannan zai sa ku mallaki larabawa wanda ba larabawa ba ma su biyayya gare ku su ringa ba da haraji gare ku Abuja na ce na'am ƙwarai kuwa za mu yadda zan rantse da matsayin da muke ganin mahaifinka da shi. Za mu baka ita da nodiyar nakaha, wallahi za mu baka ita da ninki goma ba. Famahiya, wata kalma kake so mu faɗa? Amma zala ya ce, ku ce la ilaha illallah da suka ƙi suka zauta. Abu Ɗalib ya ce, To, ka faɗi wata kalmar man da za su faɗa ba wannan ba ya ɗan ɗan uwana. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, Ya Amina, ma ana billazi aqulu gairaha ni din nan ba ana za a faɗi wani abu daban ba wannan kalmar ba. Ko da za su zo min da rana su sa a hannuna lawar atun badar sama fi yamini afi shimali wa biyum na kana minkum zaka'u ma tarakatu du'a lillahi hatta yahkuma Allahu bainana ma yasha'u yanda sai dai su nafani yake fada faqalu sai kafiran nan suka ce to wato ma'ana billazi yaqulu gaira law atawni bi shams farauha fi yadayya ko da za su zo min da rana su aje a hannuna fa ma qultu gaira ban fadi ba zan fadi watanta ba kafiran nan sai suka ce la takuffanna an shadmika alihatina wallahi ko dai ka kame daga zagin da kake wa gumakan mu ko kuma mu ma mu zagi wanda yake umartarka shine sai wannan aya ta sauka wala tasubul ladzina yad'una min dunillahi fayasubullah adwa min ghairi ilm kazalika kama zayyana li haula'i ma hum alai irin yadda muka kawata wannan abin da su suke kansa zayyana li kulli ummatin amalan haka da muka kawata aikin kowace al'umma ga al'umma Allah subhanahu wata'ala in ya nufa sai ya sanya bata a zuciyar bawa kuma a kawata masa bata ya ringa ganin ba abin da yake daidai irin wannan bata a nufi ne na Allah innal alhairi wa sharri daga alheri ko sharri fa atau ya zama suna aikatawa sai ya zama suna aikatawa a share bi zalika yayi nuni da wannan ila annal ayata zuwa cewa ita wannan aya raddun alal mu'tazilati raddi ce ga mu'tazilawa azzaimina wanda suke riya anna Allah la yuridu shurura cewa Allah bai nufin abin da yake sharri walal qabaih ko abin da yake munana bari kome da aka gani haka Allah ya nufa fa khaliqul li abdihi wa ma amis muwaffiqul liman arada an yasir to summa ila rabbihim marju sannan a ƙarshe diddai abin da ɗan adam ya aikata ba shi da makoma sai wajen Allah duk kirkin mai kirki wajen Allah ga Allah zai koma duk bannan mai banna ga Allah zai koma shi yasa ba wata makoma ga bawa in ba Allah ba filahirati a lahira fayu da biyuhun Allah zai ba su labari bi ba kanu ya amalu da irin abin da suke aikatawa fa yujazihin bihi ya musu sakayya da wannan abin da suka aikata din wa أقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون To, wa aqsamu billahi sun rantse-rantse da Allah, ai, ku faru makata kafar maka suka yi rantsuwa da Allah, jahada aimanin, ƙarshen rantsuwarsu, ƙarshen rantsuwa, sun yi rantsuwa har sun kure dama da suke da ita ta rantsuwa. A kan me suka rantse, la'in ja atomu ayatun cewa wallahi, da aya za ta zo musu min maƙatarahu daga abin da suka nema la yuminunna biha wallahi za su bada gaskiya da ita cewa lalle za su bada gaskiya da ita wa muraduhum at-ta'annutu manufarsu a fadar wannan zurfafawa a wajen bata wai su kure manzo sallallahu alaihi wasallama cewa ai gashi sun yadda in yazo musu da ayar za su bada gaskiya da ita kul tene da su ya rasulullah kullum ka fada musu innamal ayatu innallah zuwa da aya na wajen Allah ba gare ni yake ba in Allah ya nufa sai zo muku da ayar irin yadda kuke nema yunziluha kama yasha yana saukar da ayar yadda ya nufa wa inna ma ana naziru ni matsayina mai gargadi ne gare ku ni matsayina mai gargadi ne wa kana almu'minuna mu'mine sun kasance wato ya tamannauna maji al'ayil muqtarahati suna burin ina ma a ce irin ayoyin nan da kafiran nan suke kaga cewa a zo musu da ita ina ma a ce za a zo musu la'allaha takunu sababan li'imani ko dai zuwa da ita din zai samo sababi ga imanin kafiran nan ko dai in an zo da ita kafiran nan za su yi imani to faraddallahu zalika alaihi sai Allah ya musu raddin haka din cewa abinda kuke zato ba haka bane ba lalle ya zama haka ba wa ma yushirukum me ya sanar da ku a yudirikum a me ya sanar da ku bi imanin da cewa za su yi imani idza ja'at idan ta zo ai an tula ta runa zalika ai ku din nan ba ku san haka ba kuna dauka cewa in aka kawo musu ayoyin za su yi imani yadda suke faɗa in an kawo ayoyin ai za su yi imani alhali ba haka lamarin yake ba shi imani yana kasancewa ne da baiwa ta Allah balillahu yamunnu alaikumu an hadaku lil imani in kuntum sadiqin shi yasa bawa in Allah bai halitta imani ba gare shi bai nufi shi ya zama mumuni ba to duk wata aya ma da za a kawo ba za ta sa yi imanin ba inda ya zo a cikin suratu yunus innal ladzina haqar alaihim kalimatu rabbika la yu'minuna walau ja'atuhum kullu ayat wanda dama Allah ya riga ya rubuta cewa su dinnan yan wuta ne bayan da za a su mutu suna mummune to ka gane ba fa yanda za a yi imani ko da za a kawo musu kowace aya duk irin ayar da aka kawo musu ba za ta sa su imani ba tunda dai Allah bai nufe su su zamo mummune ba yasa ma shirku ai ba ku sani ba Allah iza ja'at ku annaha haqiqa ita dinnan bil fati lil jamhuri mafi yawan makaranta sun karanta da anna fata ayil annal ayatul muqtara hata cewa ayat da suke nema a kawo izrajat idan ta zo la nuna ba za su ba da gaskiya ba lima sabaka fi ilmi tunda Allah ya riga ya san cewa ba za su yi imanin ba annabiyu a korewar inna ma tawajja ila ma huwa alwaqi'u ila mud'ab ya fuskanci abin da yake ya abku ne dangane da abin da suke nema suna neman a kawo aya wai za su yi imani aka ce ina ai kawo aya ba zai sa ku imani ba ta yiwu a kawo ayar kafirci kuma ya ƙaru saboda me ta yiwu a kawo ayan a maimako ku ba da gaskiya da ita ku kafirce da ita wanda wannan sai ya sa kafirci naku ya zama ya yi gaba wakila wasu ka ce la mazida la ɗin la yi minuna ɗin la ɗin za'ida ce wa anna ma'amu wa anna cewa kuma anna din ma'amulin li kama qablaha ma'amulin abin da ya gabace ta ne a cewa a me sanar da ku cewa ita din nan in ta zo za su ba da gaskiya ta ya kuka san cewa za su ba da gaskiya dan an kawo musu ayoyin har kuke neman a kawo musu ayoyin ai ta bi a kawo musu ayoyin ya zama ba su imanin ba tunda Allah bai nufe su da imanin ba au bi ma'ana la'alla akwai wanda suka ce kuma annaha din mai ma'anar la'alla ce bai sanar da ko ai tayu ayoyin nan idan ta suka zo ba za su ba da gaskiya ba waqar abnu kasirin wa abu amrin wa abu bakarin an asim al kasiri isina kira abdan kasir da abu amrin alai da kuma ruwayar abubakar daga asim innaha wa ma yushirukum innaha idza ja'at la yu'minun hakika ayan nan in ta zo kafiran nan ba imani za su yi ba tunda Allah bai nufe su da imanin ba waqar abnu amirin wa hamza la tuminuna bita ilhidabi a kirar ablan amirin da hamzatu kuwa su ko la tuminuna da ta wanda ake magana da shi fal inkaru fi ma yushrukum lil kafirina ala halifin wato inkarin da inda aka ce ma yushrukum ana magana ne da kafirai cewa ku dinnan da kuke ta rantse-rantse, kun san cewa kuwa ko ayan nan za ta zo ba za ku iya ba da gaskiya ba, tunda Allah bai nufe ku da ba da gaskiyar ba, a yi Allah ya riga zartar da magana a kan ku shesa, ko da za a kawo muku ayan ba za ku ba da gaskiya ba. Wato, wato zai rawar maljam ilarai mafi fariƙun fil jannati wa fariƙun fil sa'ir. A tun farko Allah daman ya riga ya yi wasu ne don su tafi ga wuta. shi yasa duk irin ayar da za a kawo musu ba za ta sa su ba da gaskiya ba inda ba a yi su ga wanda bangaren wanda suka ba da gaskiya ba ba a yi su dan aljanna ba an yi su ne dan wuta to shi yasa anan kenan akwai kira'o'i guda uku wa ma yushirukum annaha kira'ar nafi'u kenan kira'an nafi'u hakanan kuma kira'ar kisa'i shi ma annaha hakanan kuma ruwayar hafsu daga asim hakanan hamzatu wato duk wayannan haka suka karanta akwai kuma kira'ar wato ablan kasirin da abu amrin da alai da ruwayar wa shu'ubatu daga asim cewa innaha iza iza ja'at la yu'minuna akwai kuma kirar Abdullah na Amir da Hamzatu cewa annaha idza ja'at la tu'minuna la tu'minuna to wa nuqallibu wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwal marra wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun nuqallibu af'idatahum muna jujjuya zukatansu nuhawwilu qulubahum muna juyar da zukatansu anil haqqi daga gaskiya fala yafhamunahu shi yasa duk irin bayanin da za a yi musu na gaskiya ba za su gane gaskiyar ba tunda Allah bai bar zuciyarsu inda za su fahimci gaskiyar ba an riga an juye zuciyar tasu wa absarahum haka nan gannan su anhu daga ganin gaskiya fala yusirunahu ba sa ganin gaskiyar fala yuminuna wannan ne yasa bayan da za a yi su imani bayan da za a yi su imani kama lam yuminu bihi kamar yadda ba su ba da gaskiya ba da abin da aka saukar ai bima unzila min al-ayat da abin da aka saukar daga ayoyi ba su ba da gaskiya da abin da suka saukar ba da abin da Allah ya saukar ba daga ayoyi a wala marra a marra ta farko wani zaruhun na turkuhun za mu kyale su ya amahuna suna kai kawo fi ɗigoyanihim a cikin shishigin su wa lalihim batansu suna kai kawo muta hayyari na alhali suna maɗi mauta suna cikin imuwa ba za su iya barin imuwar ba tunda Allah bai nufi ya shirye su ba shi yasa mai hankali ba shi da addu'a koyaushe wajen Allah irin cewa Allah ya ɗora shi a kan shirya. Wanda duka ga a kan shirya ba wai dabararsa ba ce ko hangensa ko tunaninsa ya zama ya sa yake kan shirya, a shiryarwa ce daga Allah. Zalika hudallah ya hadi bihi man ya sha'urin ibadi yadda ya gabata gare mu a baya. yasa a koyaushe addu'ar fatiha nan babban addu'a ce ihdinas siratal mustaqim Allah koyaushe muna roƙonka ka ɗora mu akan tsari wanda yake madaidaici to alhamdulillah da mu tashi kan izufin kenan haka rahe alhamdulillah alhamdulillah makaranta fatiha ɗaya da salatul fatiha uku